بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan hutun rabin lokaci da a ce kenan ko wannan zai zamto shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka ad-durusul muhimma li ammatil umma na babban malami Sheikh Abdulaziz ibn Baz Allah ya ji kansa da rahama kuma darasin mu na biyu dai kamar yadda muka faɗa kafin mu tafi mun bayani akan abin da shafi suratul Fatiha zamu dauki sauran kisarin suwar da ya faɗa to bayan fitan mu nan sai malam Nura ya kawo wata shawara da ta kama tunani na kwarai da gaske kuma na ganta a matsayin maslaha sosai shine a nan na gaya muku akwai sharhi littafi a hannuna wanda shek albadar ya yi an gane abdulrazak bin abdulmuhsin ko albadar abinda muke shawara shine akwai shafi guda goma sha biyu da ya tafsir waɗannan isar suwar nan a ciki wannan dauran tamu yau alhamis da yau ko gobe juma'a za mu yi tara zuwa sha ɗaya tara zuwa sha ɗaya sannan kuma sai mu yi hudu zuwa shida a lokacinmu na majalisi da muke yi dama gobe akwai karatu bayan la'asar ko so sai ran asabar zan yi tafiya amma dai zan dawo asabar ɗin ko lahadi da safe insha Allah to ranar lahadi karfe nawa muka ce biyu biyu zuwa hudu still za mu yi wannan so yawa to sai a raba ma kowa ɗaiɗai sai ranar litini ranar litini ranar hutu ne ba koma makarantu ba kuma gwamnati ta ba da hutu ranar litini za a yi sakandami ɗan sakandami ko matan kaduna ba su saba daura mai tsayi ba ai ba mu taɓa yi nan ba mana za mu ran litini in muka zo mu fara shi goma to tara ma in muka fara tara goma sha ɗaya sha biyu da rabi sai mai break ko zuwa ɗaya an fahimta idan muka yi break sai mu dawo ƙarfe biyu zuwa hudu ita wannan ranar litinin din idan mun samu mun gama sauran darussan a yau zuwa lahadi ran litinin muka zo waɗannan surorin da ya faɗa yadda malam bin bas ɗin nan ya faɗa a yi su talƙini ma'ana a karanta za mu karanta ɗin a karanta kamar yadda ya faɗa ko sai tasihin ƙira'a da ya faɗa shi ma sai a karanta inda gyara sai a yi to sai kuma mu ɗauki mene abin da ya shafi tafsirin su surorin ma'ana bayani da ma ya kawo a nan a taƙaice game da su sai mu ɗauka mai an gane waɗannan shafukan guda sha biyu da suke wuri na kamata ya yi photocopies ko mu sa a yi printin ɗinsu so mun zo ran litini ɗin idan aka yi tilawan ƙur'anin a gama kun ga mun yi aiki da abin da malam bin bas ya faɗa muna fata Allah kai mishi ladan har kabarin shi mu ma namu ladan ta tabbato to zan karanta ku karanta sannan sai kuma ku karanta na saurara in na ji ma'ana ku karanta na saurara ku a tare kuka karanta in kila na iya jiyo kuskure zan iya gyara a wani wurin ko wata tana ga za ta iya gwada karanta sai ta gwada karanta ma ba za a sa dole sai kwa karanta ba don ba ka ranar zagadi sun gudu mata ba su san jarabawa in kai makarantar mata aure kana timetable din jarabawa sai su gudu ta ce wallahi yarinya ta ce ta yi kuma cs ne ta cs ne ta ma ta yi cs cuwa-cuwa kenan na ta sidin cuwa-cuwa ne saboda haka ba sai an matsa ba za mu matsa ba amma dai za mu aiki da shi sai kuma mu fassara yadda ya rubuta a nan ya kawo su da uslubi mai kyan gaske an fahimta insha Allah ina ga kowa ka aka yi kun rama abin da yan gwamba suka yi muku a watan azumi ko ba haka bane eh dama dama wata ta ai wata ta ce dama tun da yan gwamba sun sa na ta mutu dole in dawo karatu da wuri to an dawo to dan haka yanzu za mu tsallake mu je addarsu sani ne kun gane za mu je adressar sani wannan abin da na faɗa sai mu shirin litini yanzu haka dai mun tashi karatun yau gobe juma'a ina da muhadara a kawo karfe biyu zuwa hudu insha Allah hudu kuma za mu zo don sai mu karatu Allah ya taimake mu Malam bin Baz Allah ji kansa da rama ce addarsu tsani darasi na biyu shi zai magana ne akan arkanul Islam rukunan musulunci ko da wannan darasin kadai da ya faɗa ya nuna muku cewa wajibi ne mutum ya sa abubuwan da ya kawo a littafin nan saboda mutum bai san musuluncin ba to kuma ta yana zai samu aljanna wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa fil akhirati min al-khasirin to rukunan musuluncin nan kuma musulunci ba gado bane kamar yadda muka sani haka da an ce wani ai tubabbe ne yaushe ka musulunta ba haka bane musulunci yana da ka'idojin shi da sharuɗin sa in ma yau mutun ya musulunta in ya cika yanda Allah ke so an gafarta mai duk zunuban sa na ba islamu yajibbu ma qablahu malai ce bayanu arkanul islamul khamsa a wannan babin zan fahimci bayani akan rukunan musulunci guda biyar awwaluha na farkon su wa azamuha kuma mafi girma a ciki wanda ita ce kofar shiga aljanna ita ce shahadatu Allah ilaha illallah tabbatarwa da shaida babu an bauta bisa cancanta face Allah wa anna muhammadan muhammadan rasulullah da kuma tabbatar da cewa tabbas lallai manzo Allah sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah wa sharhu ma'aniha da kuma fashin bakin bayanin ma'anonin abin da ta kunsa ma'a bayanin shuruɗi la'ilaha illallah tare da bayanin sharuɗan la'ilaha illallah la'ilaha illallah tana da sharuɗa kalmar shahadar nan idan aka rasa ɗaya a cikinsu to ba za ta taɓa amfanan wanda ya furta ta ba kamar yadda kika san mutum zai iya yin alola yanzu nan ya idar da alola jikinsa duk ruwa sai ya fitar da iska alola na nan ga dai jiki duk a jike amma ba alola ba za ka yi sallah ba sai ka koma to kamar haka kalmar shahada tana da sharuɗan da in ba su cika ba dan mutum duk yayi komai to bai komai ba ana ganewa ko wannan kuma shine abin da yafi komai muhimmanci yanzu zai kawo su zamu dan ji su a takeice malai cewa ma'anaha abinda ko take nufi la ilaha dinnan cewa babu abun bauta nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah yana kore duk wani abu da ake bauta ma wanda bai kai Allah ba an fahimta ko wannan abu ya zama gunki ya zama wata dabba ne shanu ne kai ko kuɗi ne ai wasu suna bautan kuɗi da naira za ta ce ai mun sujada wallahi su sai sun rusu da sun yi sujada ko ba ku yadda ba a za ku gane haka ta yanda mutum ga abin da Allah ya ce sai ya bari saboda duniya je kama na duniya ya bar na Allah je kama na duniya ya nuna kenan da da kuɗi halitta ne te magana ta ce a bauta mata wallahi sai ta samu mabiya Allah ya mana tsare illallahu kuma musbitan musbitan al'ibadata lillahi wahdahu yana mai tabbatar da bauta ne ga Allah shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wannan shine rukuni na biyu idan aka ce musulunci mun sani shine mika wuya ga Allah malaukin sarki ta hanyar kadai tashi da bauta ba za a mai bauta tare da wani ba bauta kuwa shine duk wani abu da Allah yake so kuma yadda da shi na maganganu ko aikace aikace wanda za a kudurce a zuci ko aifurci ko aikata da gabbai ko da dukiya kamar zakka kun ga zakka ibada ce ta dukiya an gane ko kai ya kai daga matsayin bautan nan ma hatta soyayya yana ciki ma'anar soyayya son Allah ba a son wani mutum kamar yadda ake son Allah ba a san wani mutum kamar yadda ake san Allah me ake nufi duk yadda kake san wani ya saba ma Allah ka saba mishi an fahimta idan ku zan to kana san wani kuma kana san Allah kamar yadda kake san wani yadda Allah ya ce a halalta kaza mutum ke halaltawa ya haramta a haramta kamar yan siyasa da ana samun wannan ko ba ku gani kuna gani yanzu akwai dan siyasan nan ya ce a kashe wani wallahi ba zai kwana ba sai dan Allah ya kaddara zai kwana ko ba ku ganin masu siyasa da dabanci akwai su wannan ko liman ne a ba an kashe malam jafar yana sallah ba ba wani ne yasa a kashe shin ba nan ka je ka dawo wani ne zai ce ai kaza ai kaza to kaga me yasa sai mai wancan son wani abu da suke tare da wancan ko so ta dabi'a ko so ta abin hannunsa to idan mutum ya kuskura ya so wani abu kaman yanda ake son Allah ko ya so wani mutum kaman yanda ake son Allah to yayi shirka ya kafirta Allah ya faɗa cikin suratul Baqara wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan a cikin mutane akwai wanda suke rikon wani koma bayan Allah a matsayin kishiyoyi ga Allah me laifin su Allah ya ce yuhibbunahum ka hubbillah ba ku gani suna son wasu kamar yadda ake so na suna son wani kamar yadda ake son Allah to me ya kafirta su sai ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah su ko masu imani sun fi tsananin soyayyar su ga Allah cewan Allah madaukin sarki su ko masu imani sai nuna waɗancan masu soyayya kamar yadda ake son Allah ba su da imani shine mafhumul mukhalafa da yace su masu imani suna suna tsananin son Allah sai ya nuna wancan da suka so wani kamar yadda ake son Allah a wurin Allah su ba masu imani ba ina fata an fahimci wannan to wannan la ilaha illallah abin da musulunci abin da yake nuna ke mika wuya ga Allah ta hanyar tauhidi domin duk wanda yake mika mika wuyarsa zuwa ga Allah yana mai girman kai ya ki yadda da Allah ya dauki wani Allah to wannan shi ake cewa mushriki wannan kuma yasa musulunci yake da kishiyoyi guda biyu wato girman kai da shirka akwai wanda suke suke ki suke suke shirka ta ta ta, ta ki da girman kai kamar shaidan iblis da aka ce ma annabi adamu su yada fa'aba sai ya ki an fahimta ko kun ga wannan sai Allah ce fa kana min alkafirin sai shiga cikin kafirai wanda ya kafirta shi akwai kuma girman kan halwayo iblis zai iya zama misali yace khalaqtahu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin kaga girman kai istakbara Allah ce girman kai sai ka zama ko waɗanda za su Allah dai musu azaba Allah ya tsare mu to wannan musulunci yana tsayuwa ne akan rukunai guda biyar kamar yadda muka sani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayanin waɗannan rukunai hadisin Abdullahi dan Umar ya faɗa mana su na farko yace an gina musulunci ne akan abu biyar shaida babu an bauta bisa cancanta face Allah da tsayi da sallah menene tsayi da sallah yinta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma a lokacinta yin ta yadda ya koyar don ya ce sallu kamar ra'aitu muni ku salli ku yi salla kamar yadda kuka ga ina yin salla an fahimci wannan sannan kuma a lokacinta da Allah ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta tana da lokacinta da Allah ya sanya mata wa ita'iz zakka da bayar da zakka shi ma zakkan nan bayan da ranka yake so ba wai wani ina ina gombe dan Allah malam zakka ne zan fitar amma zan iya amfani da shi in kai wanda zan ba aikin haji a'a kaje sai ce saboda kun fi san rairin wayo ko Allah ce ka bani kuɗi na kuma ka ce ka kai ni haji in ba hajin ne kuma ka bana ba ba kun fahimta ba lallai ne wanda zaka ba zakka wajibi ne je aikin haji ba ko ba haka bai ma zama mishi in aka ce a bashi zakka haji bata zama mai dan bai shiga cikin manisa za ilaihi sabila ba kwarai malam nura gaskiya ne ka ba shi abin shi ita zakka kana ba mutum ne ba kai ke juya masa ba eh mugunta ne kwarai ma ai wata gani take mutum da mata ne bari muku masu kwatance da mata daga ciki musamman matan Kaduna ban san wasu matan fiye da su ba zaka ga za ta dauko yar aikin ta daga ƙauye tunda ta baro cin ƙaura da miyan kuka da wake yanzu akalla dai ko ake ko an so dai dan roron su dan basmatin nan dan ko kanzo ne dai zaka ga fatan za ta dan rinka sheki ta dan idan zaka kai ta kauye sallah zaka ga fatan ta irin sharshar ta barkalla ta dan shigo gari ko yaya ne sai kaga bambanci da wanda ke dauko kara daga cikin daji to wayan zai ta ma dan wannan refreshment din da ta samu ta dan fara murmurewa sai kaga in za a fita da ita na farko ba za ta zauna a gaban mota ba dan ba kawa bace na biyu ba za ta zauna a owners kwana ba sai a dawo da ita setin kujeran baya na direba kuma a ɗauki fulo ko jaka a bata ta riƙe wai dai ga baiwa kiri da musu sai an gane fa wannan ba fa ƴata bace yar aiki ce wallahi da yawan matan Kaduna haka nake ganin suna yi sai da koyar aiki a mota ko sun bar ta zauna a gaba an sa yarinya a basket ko me kuke sa mai dan kwandon rainan nan tana ciki amma kuma still wai sai an ɗauki kaya an ɗora ma ita ita wannan mai aikin ta riƙe don a gane ba ta da matsayi kuma ka je ka dawo ana tashin kiyama sai ka ga ita ce uwar gida. Me matsalan? Matsala biyu ne. Galibin waɗannan matan masu kuɗin ba sa kiyaye sallah kan lokaci wata sai sha ɗaya take tashi. In ma za ki zo gidanta tara to sai dai za ki jira awa biyu. Amma hajiya ba ta sauko ba. Hajiya na sama. Hajiya na sama. Ba za ta sauko ba sai ƙanshin kori ya buge ta breakfast yunwa ya taso ta za ta sauko ta ci kwai da kaza da kaza a wanke mata mota. za ta fita za ta kasuwa sha ɗaya da rabi lokacin an buɗe shagon gwal a central market an kama ta italian kun fahim- kun fahimci maganan akwai wannan matsalar to ita kuma wani yarinyar za ta tashi sallah asubahi akan lokaci za ta samu kin tirsasa mata yara za su makaranta kanki kuskura by 6:30 ba a ga musu wanka ba dan haka ta tashi ka asuba har ta nafila wallahi ta fike matsayi a wurin Allah kun ji biyu na uku kin tura ta islamiya ke kuma kina nan jahilci kamar dai kashe ki ta iya karanta qur'ani ke kina ganin ma da kar ta dame ki wani kan balak ki tafi islamiya kin kora ta islamiya saboda kina so ki bacci ko kina so ki wani waya na gulma kar ta ji me zaki yi kin kora ta islamiya ta je can ana koya mata wani likulli kuma zatin lumaza ita ta tsira ke kuma kira nan kida kuma zatin lumaza ana samu wannan matsala sai an waye gari ranar farko a kabari ido ya raina fata to me aka yi baɗi ba rai an yi baya ba zani abin kunya an fahimta ko to saboda haka eh, wannan yana ciki eh, bayar da zakka a ba da zakka bayar da ita inda Allah ya ce a bayar idan Allah ya ce a bayar kaza za a bayar a ba da kaza din nan an fahimta kuma a lokacinsa kuma ka ba wanda ya dace annabi sallallahu alaihi wasallam ma da ya tashi kwadaitarwa game da sadaka yace babu sadaka da tafi daraja kamar wanda ka ba dan uwanka na jini wanda yana kinka amma yana boye kiyayya kin sa a dangin ku akwai irin waɗannan dole ma kin tuno wata yanzu dole ne ana sani kin tuno wata da ranki anti ganin amma ce munafuka ita fa ta kai magana ta hada fitina da kaga hajiya na canza mun fuska wannan yar banzan yarinya ita ke kwaso magana ta ce mata kaza kaza in zo gidan nan in ta abin arziki ana ganin banye ba duk ita ta kawo gulma daga zuwan ta hutu ta zama munafuka ina nan akwai dan uwanka wanda yana kinka ya koye kiyayyen kai ka san bai san ka amma kuma ka kyautata mishi to kana da lada biyu da na sadaka da na- da na zumunci amma kaga ai a ɗabi'an ka ba shi rai ke so ba ba mutumin da ke son maki a duniya duk duniya ba wanda ke son maki ko ba haka bane haka ne to in Allah ya ce ka ba mutum kawai ka bashi kar ka kalli cewa me ye min ba ye min kaza a'a kawai kai don Allah kawai ki don Allah ki bayar ke ma ba wasu na gani Allah ya baki ba iyawanka ne karfinki ne ba shi bane inda ilimi ko ƙo- ƙwa- ƙwazo da ƙoƙari na sa a samu ke kin san wallahi a koɗanda sai dai ki raka su. Sai dai su raka eh haka ne. Sai ga wadon tefi kowa lalaci kuma sai ga shi ke tsallakewa. Wani abokin mu mun- muna biyu ke sun zo IJNB suna ɗaukar chemistry wa ya ce ku ban Hausa in lallaba. Daga ce Hausa kai da za ka yi lo ya ce "Mm-mm, ku ba da ni dai wa- ba dai ilimin ake so ai bai ce shi ma ilimi ne in ce aka ce ce to ko ban wannan wallahi ce sai ya gansu sun sa kafa a bokiti suna karatu ce kun ga irin ta ko ni na gama karatu na sai bacci to in taƙaice muku wallahi karshe duk ba sai ya shigowa ba jami'an ta IJMB ba duk ta jam suka shigo shi kuma ta IJMB din ya fito 200 level ko da muka zo jami'a shi yana gaban su da shekara daya yace mala yakubu ka ji amfanin daukar daidai ruwa daidai burji wallahi da yazo yace to yanzu yana gane turanci bari yayi lo zai yi lo tunda yana iya turanci suka ce sciences yace wallahi ba shi nake da abinci ba ko banni in ta turancin nan ina cika takarda in sha maka Allahu sai da ya tafi law school suna fama da spill over wallahi ce kawo ziyara ce kaga yanzu ni dan allowance din nawa ma na fi sai fili suna ban son iskanci ya ce to abin da zaka iya kawai shine inda dabara ne da kwazo duk wallahi duk suna koyar da shi duk bai kai su kwakwalwa ba yace na da kun fi ni ilimi amma ni Allah ya mu arziki kuma gaskiya ya faɗa duk da dai wannan ba dalili ne na lalaci ba shi ma din ba malalaci bane amma dai abin da zaka iya wato a rayuwa an ka gane abin da zaka iya kana jin daɗin duniya ka gane abin da shi zaka iya ka tsaya inda zaka iya zaka ji daɗin rayuwa amma ɗibo ma kai abin da ba za a iya ba yana da matsala a takaice ba da zakka rukuni ne wasiyamin ramadan azumtan watan ramadana azumin da aka yi shi da ikhlasi imanin wa ihtisaban ko a nemi lada wurin Allah kuma a a daure dattinsa da sitti shawwal ko ba haka ba ne a yi sittu a haɗa da su kaga sai a samu azumin shekara wa hajjil baiti da ziyartar ɗakin ɗakin Allah waɗannan abubuwa guda biyar su ne rukunan musulunci kuma su ne abin da musulunci ya tsaye a kansu duk wanda ya tsaye da waɗannan ana sa ran Allah da ba zai dawwama a wutar jahannama ba to mu ta kankar Allah ma ya sa mu ji koda koda koda koda motsinta ne la ilaha illallah ita ce kalma mafi girma a dukkan kalmomi da ɗan adam zai furta a ban ƙasa alal itlaq in dai za a furta wata kalma a doron ƙasa to bata kai la ilaha illallah girma ba bata kai ta falala ba sannan kuma ita ce mafi mafi darajar zikiri annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi sallah asubahi ya idar yana faɗin ta so ɗari لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير yace din me faɗi wannan yarhamka Allah shaykh yace din me faɗin wannan ran alkiyama ba wanda zai zo da irin kyawun ladan da zai zo da shi za a kankare miki zunubai ɗari a baki lada ɗari kuma ran alkiyama duk wanda zai fiki falala sai dai in ya fiki faɗinta amma in bai fiki ba ba zai fiki matsayi ba a wurin Allah to kun ga ba ƙaramin abu bane wanda annabi sallallahu alaihi ya faɗa dan ya ce afdalu dhikri la ilaha illallah mafi falalan zikiri shine mutum ya rinka faɗin la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin addu'a da bawa zai tace addu'an da zai ranar arafa mafi alkhairin addu'a da mutum zai shine addu'a na ranar arafa yace ni ko annabi sallallahu alaihi wasallam da annabawan da suka gabace ni babu abin da muka faɗa wanda ya fi la ilaha illallah wa da hula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ko ala kulli shay'in qadir dan haka ranar arafa ana so ki yawaita wannan addu'a domin idan kika faɗe ta kin samu alkhairin duniya da na lahira gaba ɗaya dan haka mun fahimci dai a cikin la ilaha illallah akwai tabbatar da tauhidi ga Allah madaukakin sarki sannan kuma akwai kore shirka a tare da shi mun magana akan sharuɗanta la ilaha illallah tana da sharuɗa guda nawa na'am guda bakwai wasu malaman suna kai su har guda nawa guda takwas an fahimta ko guda bakwai wasu malaman suna faɗan cewa sun kai ma guda kusan kimanin guda takwas waɗanda ake so duk musulmi da zai faɗe ta to ya san su kun ga shine ad-durusul muhimman da yana ta ƙara fitowa duk wanda zai faɗi la ilaha illallah wato inda faɗin la ilaha illallah da baki kadai yana wadatarwa da duk kafiran jahiliya duk za su faɗe ta ba za su faɗe ta su ci gaba da sabgoginsu amma sun sa abin da ta kunsa shi yasa ga suna su abi lahab suna ta tsiya ta kunda suke suna ta cutar da annabi sallallahu alaihi suna ta kokarin toshe ta saboda sun san idan aka fahimce ta to lallai za a tsantsanta buta ga Allah kuma lallai na sama zai koma ƙasa in dai shi ma bai amshe ta ba saboda duk wanda ya amshe ta tana ɗaga shi duk waɗannan abubuwan da kuka ji an ce sharuɗanta idan ka tabbatar mata to kai ma suna tabbatuwa a tare da kai na farko shine ilimi wanda yake kora jahilci al-ilmu al-munafi lil jahl mutum ya san ma'ananta ma'ana ya san me ta kunsa abinda ta kunsa din nan shine la ilaha ya kora bauta ma wani wanda ba Allah ba illa Allah ya tabbatar da bauta ga Allah shi shi kadai hadisai kuma da ayoyi sun nuni akan wannan masu tarin yawa daga ciki da abin da ke nuna la ilaha illallah shine fadin Allah ce wa abudullaha wa abudullaha malakum min ilahin ghairu kuma ku bauta ma Allah ba ku da wani abun bauta in ba Allah ba ku da wani abun bauta koma bayan Allah madaukakin sarki da aka ce almunafi lil jahal wannan ilimin da ke kora jahilci ai abin nufi mutum ya santa haƙiƙanin sani ya fahimce ta da abin da kalmominta suka tsayu a kansa na daga abin da suke fitar da mutum na bin tafarkin musulunci da nisantan duk wani abu na jahiliya da jahilci ina fata mun gane ka guje cire maka kabilanci ko in ka santa ka san musulmi dan uwanka ne musulmi duk inda yake ba ka zo kana kabilanci da bangaranci wanda duk wannan yana rarraba kan al'umma yana haifar da fitina ko ba zai iya hada kan mutane ba shi yasa mu kuma daga cikin abin da musulunci ya koyar da mu akwai haɗin kai akwai son juna akwai ƙaunatan juna ko da ba ɗabi'an mu ɗaya ba ƙabilan mu ɗaya ba ko da ba yankin mu na ƙasashe da launin fatan mu ɗaya ba shi yasa kaga Allah ma ce duk shekara mu je mu taru a wuri ɗaya shine aikin haji li ta'aru kusan junan ku kaga ɗabi'an waɗancan kaga na wannan nace mu nace mu ni a harami malam nura wazo ko ka lura ba akwai wasu mutane in na zauna in ta mamaki kamar in irin Asian din nan wala su magana su gaba ɗaya ihu ne a ciki ni dai ban jin kalma a magana suna kyau kyau kyau ko sai ka ji suna ganewa wallahi ka zaka ji kawai kamar suna fito kamar sarewa ihu kawai zaka ji suna fi fi fi fi fi kuma duk suna gane wata ta kama hanya sai ka kawai sai ta mata fi fi sai ta juya fi fi fi sai ka ta dauki abu ta miƙa ce a'a ka rasa gane ta ina zaka gane wannan yaran wallahi wani lokaci dai ka tsaya kai ta kallon su ihu da kaga ihu ni dai ban jin harafi wai irin ka ji wani ya ce wai ana Hausa yake ce ma malamin mu shi yana wai kafin yayi yawa a Hausa wani ana Hausa sai ka ka ka wai wai kaye yawa a cikin a cikin a cikin Hausa to so waɗannan ihu ne kawai gaba ɗaya duk yanda za ka yi ba za su gane amma kuma kun zo alƙiblar ku ɗaya dukan ku kuna son Allah dukan kuna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ɗaya kuke karantawa in kai kaza duk abu ɗaya kuke yi to kaga almunafi lil jahl ka zo kai yanzu kana cewa ai ba dan kabilan mu bane ba yaran za su rungume sam ni na ga ban taba tawafi na gama ban ji an rungume ni ba kuma da wuya ga dan Najeriya duk yawancin sayan Asian din nan kuma wallahi azim ni wani ya taɓa wani abu a rauda ma mun zo a ranar naje da alhazai sun fita rauda ni ne ƙarshe duk na ga musu abu sun fita kawai zan ji an rike ni ina waikuwa sai na ji gashi ya cika abin fuska gemun shayi hudun na wallahi a rauda yana kuka tsohon na yana ce mun Allah da kai dan aljanna ne dole ya sa ni kuka a wurin saboda ban san me ya gani me ya haɗa ni ban san mahaɗana da shi ba amma wallahi haka tsohon ne rike ne yana ta mun addu'a a rauda an na kasa na addu'a kuma ya juya ya tafiya shi ban ƙara ganin shi ba har yau kila ma mala'ika ne to gemun shi wallahi fari sal kayan shi fara ne malam nura wallahi ban jin yaren shi da larabci ne kawai in yi addu'a nake gadewa yana kaza kila da abin da ya gani alhazai yanda muke ɗawainiya da su da yanda muke hana su yin bid'a da sauransu daga rauda suna fita gama an yan bidiya kuma yanzu aka duna sun ciko wuta sun ce wahabiyawa ne suka yi aikin hajjin bare da yawa da haka yanzu sai an zuba yan ɗari ku da yawa an cire yan izala to ba matsala su je su yi ta yi mu bai dame mu ba ba sai mun je ba sai mun je aikin hajji ba ba ma lallai ne mu an ba mu mu je ba ba sai ai to shi kenan mafhum na yadda haka ne Allah ya taimake mu to saboda haka nan wannan yana ciki ko da jahilcin jama'a wannan na ciki don Allah kan mu samu ɗabi'a a ce wance ai ƙabila ce zai aure a ce ƙabilar za ka aura ke ma ƙabila ce waje Allah kun ƙaba'ila haka Allah ya faɗa ko ka samu ƙabilu ƙabilu ko eh a ce ai ba za a ba shi aure ba ɗan ƙabila kaza ne waje ya miki wannan jahilci jahiliya ne la ilaha illallah ta cira wannan ta cire wannan idan atakum man tardona dinahu wa khulquhu fazawwiju wanda aka yadda da addinin sa da dabi'un sa a bashi aure addini da dabi'u idan bai dabi'a mai kyau dangin su ba su da hali mai kyau ba su da ambato mai kyau wannan wani abu ne ba laifin kabilan bane laifin su mutanen ne amma ce wai kabila a dora ma wata kabila abu kaza a'a wannan yana raba kan musulmi da musulunci mu musulunci bai dora mana wannan ba ya ɗora mana wannan ba jama'a ina fata mun fahimta wannan shine sharaɗi na nawa na farko kenan sharadin ta na biyu shine al-yaqin al-munafi lish-shakki war-raib al-yaqin sakankancewa kawai duk inda la ilaha illallah ta faɗi abu kawai ka sakankance hakan take in dai zo daga qur'ani daga hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam in duk duniya nan za a ce kauyanci ne ka yadda kai ne ba kauye lamba ɗaya. amma kai ka san kai ne dan birnin ai ina fata an fahimta wani zai ce ai ka san matsalan yanzu muna new millennium ne muna wani new era new century alhalin ba kauye ne ba me kauyancin bai san shari'an Allah ba bai san abin da Allah da manzansa suka ce ayi ba duk wanda ya jahilci addini shine ba kauye shine ba kauye Allah ta'ala ya faɗi duk annabawa da manzanni da ya turo min ahlil qura yan birni ne wayayyu ne kenan a wurin Allah birnanci da wayewa shine musulunci shine addini din mai addini shine dan birni saboda duk abin da a duniya ba zai kai ka aljanna a lahira ba tashin hankali ne matsala ne amma duk abin da a duniya zai kai ka aljanna wannan shine karshe kuma duk inda za a je a nemo wani abu na duniya in aka dawo sai kaga addini ya shiga gaban shi dan duniya ba su taba alfahari na wani abu na duniyanci ba face addini an samu abin da ya fi shi alkhairi ko da ilimi ne wannan sananne ne rubuce-rubucen da shekul islam ibn taimiyya da ibn al-qayyim suka yi dubba daga nan likitoci suke samu abubuwan da suke yi ba duk da shi ne duk da shi ne kawai dai musulmi sun zauna ba su karatu wannan har iya zargin su da rashin karatun su amma wai ka ce musulunci wannan ƙarya kake yi Allah ya taimake mu to shine wato yaqini wanda shine cikan ilimi da kamalansa duk wanda ya samu yaqini to ya samu asalin abin da Allah yake so Allah ta'ala ce namal mu'minul ladina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu sanu dai mu'minai na gaske sune wanda suka yi imani da Allah da manzansa sannan ba su shakka ba akan cewa wai alkiyaman nan gaskiya ne abin da ake faɗa ko za mu cin masa wallahi gaskiya ne fa wa rabbis sama fa wa rabbis sama wal ard innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun kin ga da ke ba da labarin an kawo sababbin lesunan nan har yanzu ma in ka ga yanzu ana amfani da wani irin cakol dan waje da kwali ake hada shi an koyo shi za a koya mawa ne kuma a ce da gaske a ce da gaske ne gashi har an yi to wallahi wuta da aljanna sun fi wannan zama gaskiya wallahi gaskiya ne sun fi wannan zama gaskiya yadda Allah ya ce akwai su kawai kai aikin su me aikin su aljanna nake so to ko zan yi aiki yan aljanna tsoron wuta nake to ko ba za ka ganni a layi masu aikin yan wuta ba shikenan an zauna lafiya amma batun ka tsaya ka ce sai kai tunani ka gane ƙaryar da gasken ga wahayi a gaban ka to ko za ka rude kuma makiya za su sa maka shakka su halaka ka daga nan kuma an samu matsala to ana ba a san mutum musulmi ya shakka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya ruwaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu yana sanada cewa babu mota bisa cancanta face Allah ya shiga aljanna me yasa ya ce ya shiga alhalin ba ta shi kiyama ba saboda ka san babu koko kwanto magana Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to haka wannan bangaren abin da ya shafi yaqinin ma mun faɗa Allah ta'ala ya faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Imam Muslim hadisin Abi Hurairah Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yalqa Allah biha bihima abdul ghayra shakkin fihima illa dakhala aljanna babu wanda babu wani bawa da zai haɗu da Allah ya faɗi la ilaha illallah kuma baya shakka a cikinsu kun ji sharaɗin baya shakka a cikin kalmar shahada illa da halal janna face sai ya shiga aljanna to yanzu ba kai kabilun da ko a Zariya na san wasu da suka ce su dai a raba biyu wasu su je su danyi kiristocin nan wasu su je su yi musulunci to wai an je can wanda suke da gaskiya so da su favorin sauran na ce tabbi jan ai billahi lazi dukan ku guduma la ku ci saboda shi kanshi wanda ya ce je musulunci yana shakka a musuluncin kenan ya zo lalibe cikin duhu kenan shi kuma Allah da yaƙini ake yi haka suka rabu fa ce ya za ku je coci din ne to sai kun dawo wasu za su coci wasu kuma za su masallaci wani an je lahira su taimaki wasu sun ɗauka Najeriya ne da ake irin wannan sannan to annan sulasula a wannan hadisi ya ce bawan da zai haɗu da Allah bai shakka game da la ilaha illallah kaga wannan shi ke tabbatar da al-yaqin din al-munafi lishak yaqinin da bai dauke da asalin wato shakka sharadi na nawa na gaba na uku al-ikhlas al-munafi lishakki war riya al-munafi lishirki war riya al-ikhlas shine tsantsanta kalmar shahadan domin Allah ba a yin musulunci dan neman wani abu da duniya ba a yin addini don neman fuskan jama'a, ba a yin addini don neman ɗaukaka, ba a yin addini don neman tara abin duniya. Ana yin addini ne don neman yardan Allah. Saboda wanda za su aljanna, Allah zai sa a yi musu wani irin gaisuwa ko Allah ya musu gaisuwar shi da kansa. Gaisuwar ita ce, Inna haza kana lakum jaza'an wa kana sa'aikum mene mashkura. Wannan aljanna ita ce sakamakonku na ga aikinku kuma kun yi domin ni. kun fahimta shi yasa kuka samu sakamako domin inda ba idan Allah ba za su ga sakamakon ba Allah ya faɗa wa kadinna ila ma amilu min amalin akwai wanda za a zo da aikin su gashi an zo da shi aiki namijin aiki amma matsalan faja'alnahu haba'an za mu zo mu sanya shi zama kaman kura abun korewa kaman karmani iska ya tafi da shi me yasa ba su yi domin Allah ba ko an samu riya ko shirka ya shiga ciki to shi ne a nan malamai suka ce ikhlasi yi domin Allah wanda ke kora shirka koriya ya shi ne a yi abu don mutane su gani Allah ta'ala da kansa ya faɗa cewa ma umiru illa liya abudullah mukhlisina lahuddin ba umarci mutane da komai ba sai don su bauta ma Allah suna masu tsarkake wato addini asalin a gare shi a wani wurin Allah ce ala lillahi dinil khalis ko ku saurara tsarkakakken addini kadai na Allah ne ma'ana duk addinin da aka hada Allah da wani a ciki Allah baya karban wannan addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi daga Abi Huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce as'adun nas bi shafa'ati yawm al-qiyamati man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi as'adun nas bi shafa'ati wanda yafi kowa rabauta da ceto na ran alkiyama wanda zai fi kowa rabauta da ceto na a ranar alkiyama wanda zai zo kusa da ni ya ji daɗi man qala la ilaha illallah shine wanda a gidan duniya ya ce la ilaha illallah amma ba faɗe ta kaɗai bai ce khalisan min qalbihi yana mai faɗinta domin Allah a cikin zuciyarsa an gane ko a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shar'i shine zamto an samu ikhlasi mutum ya zamto ya faɗi wannan ne domin Allah kaɗai ba don asalin wato wani abu wanda yake na rayuwa ba ko wani makamancin wannan. Allah maɗaukin sarki yana nuna fushinsa ga mutumin da ya yi abu ba don shi ba, mutumin da bai tsarkake aikinsa domin Allah ba, domin ya ce ana agna shuraka ani shirki. Ko, man amila amalan ashraka fihi ma'i, ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu. Allah ya ce ni ne mafi wadatan waɗanda ake haɗa su da wani a shirka ya ce duk wanda ya kuskura ya aikata wani aiki a cikin aikin nan ya haɗa aikin da ni da wani a ciki Allah ya ce to na bar shi da shi da shirkansa wanda ko Allah ya bar shi kun san aljanna ba gidansu ba duk wanda Allah ya ce ya bar shi to wallahi tallahi ba zai je aljanna ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da Allah ya ce mai inna fatahna laka fathan mubina mun maka budi budi mabayyani ko mun gafarta ma mun taimake mun kaza duk Allah ya gama faɗa sai gashi duk bayan asuba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wala ni ila nafsi tarfata ayn ya rayayyen da mutuwa ba ta riskan shi ya mai tsayuwa da azurta bayinsa da juya al'amuransu bi rahmatika astaghith da rahmatka nake neman taimako aslih li sha'ani kullahu ka gyara mun al'amurana gaba ɗaya su daidaita kaga wannan addu'ar ko bashi ake bin ka wallahi sai kaga ka biya baka sai da akai ka biya ba yaro ne bai shiryu ba wallahi sai kaga Allah ya shirya shi baka yi tsammani kaga yaro yana roƙon ka gafara yana bin hanya wannan addu'an za ta yi kaga rashin lafiya aslih li sha'ani kullahu duk zai gyara masu kaga zaman gidan haya mai tada hankali wallahi sai ka mallaki na kanka ba ka sanya akai wani na can yana gini shekara uku yana cewa ya kusa tarewa rara ɗaya sai a baka makulli a ce fi sabilillah an baka gidan nan duk yana faruwa abu ne mai sauki abu ne mai sauki kuma ba wanda a duniya zai taɓa ba Allah wani abu face Allah ya musanya mai da abin da ya fi kwanan da kuke zaune akwai ɗalibar da gida mijinta ya ɗauka su da guda ya ba mahaddatan Qur'ani ce a yi makarantar haddan Qur'ani kuma gidansa ne da shi ya kamata ya shiga ji daɗinsa da iyalansa to amma kuma tarihi bai nuno kuma ya yi ƙasa da suke dadda ya bada ba kuma Allah bai tozarta shi ba kuma Allah ya bashi ƴaƴa mahaddata aslih li sha'ani kullu ai duk wanda ya ma Allah wani abu to Allah bai barin shi Allah bai barin ba dan adam ma bai kunyata ga balle Allah idan har dan adam wai yana jin kunya ya wulakanta mutum to Allah ya fika wannan mutuncin Allah ya fi ka wannan tausayi, Allah ya fi ka wannan karama. To tabbatar da waɗannan tauhidin ko wallahi suna sa Allah ya so mutum. Shi yasa na ce muku duk abin da kuka ji a nan ka tabbatar ma Allah da shi to sifa ce ta cewa abin da Allah zai baka kenan. Wancan ilimin da zaka nema to Allah zai baka ilimi mai albarka. Wannan sakankan cewa kun ga duk abin da Allah zai tara ma a duniya in baka da kwanciyar hankali wallahi ba za ka ji daɗin arzikin da aka yi maka. ko mulki aka baka baka da kwanciyar hankali zaka ji ka kosa ka bar mulkin kun fahimci wannan ko haka dukiya a tara ma a tara ma dukiya da abin da za a tara maka ka zo ka ji kana tsoro kana fargaba ba kwanciyar hankali sai ka rasa ina wai ina ka kai ga ta kane da tarin takardu amma ina arzikin kwanciyar hankali arziki ne kwanciyar hankali arziki ne to wannan yana daga ciki mun samu sharadi na nawa kenan uwa na uku kenan ko yawwa to sai mu ɗauki na hudunsu shi ne asidik almunafi lilkadi gaskata Allah gaskata kalmar shahadan nan gaskata wadda take kore ƙarya asidik almunafi lilkadi gaskata wanda ke koya ƙarya wato ya zamto duk abin da Allah ya ce zai faru kawai ka yadda zai faru wanda aka ce ya faru a baya baka nan in dai ya zo ta fuskan wahayi kawai ka yadda ya faru ina fata kun fahimta irin wannan shi yasa aka sa masa sayyidina Abubakar As-Siddiq lokacin da aka hauda Annabi sallallahu alaihi wasallam sama kun ga babu jirgin sama babu internet babu technology a irin wannan lokaci da ake hawa jaki da doki a zo a ce an ɗaga mutum a sama an kai shi masjidil aqsa an hau da shi sama an ba shi sallah an yi kaza an yi kaza wannan imani ne zai fitar da mutum a wannan lokaci in ba imani ba kwakwalwarka ba za ta ɗauka ba lokacin da aka gaya masa sayyidina abubakar ga abin da aka ce annabi sallallahu alaihi ya faɗa kawai abin da ya tambaya da gaske ne shi ya faɗa saboda bai haɗu da annabi sallallahu alaihi ba a lokacin bai isa inda yake ba ya shigo gari ne aka tare shi kusan yan daɗin zance in ana so a bakanta maka rai ko a faranta maka ana ta Allah Allah ka shigo yana shigo aka ce to ka dai ji abinda mutumin naka ya faɗa yanzu kuma kai ka yarda da wannan magana yace me ya faɗa ce ya fice an kai shi sama an bashi sallah wai har ma an kai shi masjidil aqsa an kai shi masallacin harami duk a dare daya sai ce kai ya faɗa haka kace ya faɗa ya faɗa tabbas ya faɗa sai ce inda ya faɗa to ni na yarda da shi in ma ya faɗa abin da yafi wannan ni na yarda ya ce na yadda ya kawo wahayi don me ba zan yadda an kai shi sama ba kina gaskata shi akan abin da yafi wannan shine wahayi daga nan kawai suka sa mai as-siddiq sun san ba shedanu da munafikai ba su da rabo a jikin shi kuma haka ake maganin magulmaci ai kun san gulma tana da dadi tana da daci tana da dadi saboda kana so ka ji wai me mutane me ra'ayin su me suke faɗa game da kai duk dan adam yana so ya dan ji wannan wai me fahimtar su wani game da abin da me kaza me kaza raina so amma tana da ɗaci saboda ana faɗa ma za ta dagula ma lissafi. Ta dagula ma lissafi. To abin da ake so da sun faɗa ka karyata. Ko ka ga alaman kaman fa gaskiya ne ka ce ba haka bane. Kawai a kai daina kama irin wannan kai ba wawa bane a bari ka gane da kanka. Shikenan ka zauna lafiya. Kun fahimci magana? Wai da kazantan da baka gani ba duk da su fa a babin kishi suke suke ka wannan hadisin. Dama gaskiya ne. Gaskiya ne ko sai ka abin nan to don haka wannan gaskatawan yana daga ciki wato mutum ya faɗi kalmar shahada nan da gaskiya daga zuciyarsa kamar yadda hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah ala an-nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani ma min ahadin babu wani mutum ma'anar ahadin mace ko namiji bawa ko ɗa an fahimta ko babba ko ƙarami wanda zai shaida ya tabbatar babu an bauta bisa cancanta face Allah da waɗannan sharuɗa nata kuma ya tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah yana mai faɗa haka da gaskiya daga zuciyarsa face sai Allah ya haramta wuta a kansa ba yanda za a iya shiga wuta kuma hadisi ne ingantacce Imam Bukhari ya rawaito hadisi na 128 Imam Muslim ya rawaito hadisi na 32 hadisin Anas dan Malik Allah ya kare ta a gare shi a cikin hadisin kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo sharadi yace ya faɗi wannan kalmar ne na da gaskiya daga zuciyarsa ya faɗe ta da gaske daga zuciyarsa wannan shine sharadi din sannan kuma munafukai su ne waɗanda suke zuwa da siffar da su faɗi maganar da ba ita ke cikin zuciyarsu ba dan shine ma munafurcin ai mutum ya ɓoye sharri a zuciyarsa ya faɗi alkhairi a harshensa shi yasa Allah ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulillahi ko sai muna shaida ai kai manzon Allah ne wane mu mu ce ba za mu bi ka ba wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ya fi su sanin cewa lalle kai manzon sa ne ko su faɗa ko kar su faɗa kai manzon Allah ne sai Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ya ce yana shi da munafikai ƙarya suke yi kun ga ai sun faɗa a baki amma Allah ya ce ƙarya suke saboda bai zama sidiqan min qulubihim ba ba da gaske ne daga zuciyarsu Allah suke nufi ba an fahimci wannan ko to wannan shine sharadi na hudu sai na biyar na biyar ne na gaba ko yawwa sharadi na biyar shine al muhabbatu al munafi lil bughdi wal kurhi almuhabba ya zamto kana son kalmar shahada yanzu wasu fa wallahi suna ji da za a ba su zaɓi sai sun fita a musulunci wallahi kwarai wallahi akwai a wai ba ku sa kun da ko azumi ba su yi ba eh ko jiya wata mata ta zo min tana da foundation malam Nura Bela malam Kabiru ne muka abun nan nan ta zo magana da ita nan wurin baso faɗi unguwan kada kada yan unguwan su je haushi na amma dai nan kusa da mu ne makwabtan mu ne a cikin unguwannin da suke kewaye da mu matasa ne ko azumi ba sa yi wallahi ita ta yi musu nasiha ta yi sashen da ta rinka musu buɗe baki a gida sannan suka fara azumi ke suna nan KTC nan KTC da kuke gani demonstration primary school din nan banda secondary din ke secondary din ce KTC ba demonstration ta primary din a nan ta rinka shirya musu iftar buɗe baki sai a kawo malami ɗaya dan nasiha ya kaza yanzu ya tazo ne tana roƙon ya za a yi a ɗore wurin wasu matasan da sauransu ba sa azumi ba sa yi ba sa yi to akwai masu kuɗin ma da ke da wani style din a garin Kaduna nan ana zuwa an shiga shawwal sati biyu kan azumi za su nemi biza su tafi kasan da ba musulmai a kusa da su sha'aban za su nemi biza su tafi ƙasar can za su je wallahi ba za su yi azumi ba za su ci su sha su kolewarsu sai bayan sallah kamar haka da sati biyu yara sun kusa komawa makaranta sai su sai tiket su dawo kawai su ba za su yi azumi ba sun cika ma jahannama cikinsu da abinci Allah zai tatse ta da wuta ke da ranar kiyama akwai waɗannan wani na ganin ai za ku gane a ce musulunci ya ce aka za ka ga mutum na jin an takura mishi a ku mata yanzu wannan hijabin da kuke sa wata ba za ta taɓa iya shi ba ba za ta taɓa iyawa ba wallahi yanzu a kotan aka ce ta sa hijabi ji za ta yi kamar an sa ta a cikin wuta to kuma abin da mata ba su sani ba dole za su sa hijabi ko sun ji ko sun so ko ki sa hijabi ko kar ki sa sai mun nade ki da likafani wallahi sai mun nade ki da likafani kuma in kika kuskura wannan shine ranar sa hijabin ki na farko wallahi ki sa abin da kike ga mala'iku saboda mu ba mu da wuta ba mu da aljanna amma Allah ya ce mu nade ki mu mika ba mala'iku ki a kabari ke kuma ki karata da su nawa ne suke son addini suke son hijabi a mata zaka tara mata goma takwas suna ga musulunci ya takura musu ba su da freedom ba su da kaza rayuwarsu a gidajen mazajensu ko a shari'an Allah na cewa kaza za a yi suna gani wata za ta ce maka do kai ni fa ba irin waɗannan bane mun fi karfin wannan matsayi gaske ne kin fi karfin annabi kenan shine magana tunda malami ya karanta miki hadisi me yana shi sakon annabi ke kawo miki sakon annabi ke kawo miki in kin gamsu ki dauka in baki gamsu ba inna rabbaka labil mirsad shi yasa ba abun da yafi dadi kaman malinta faman sha fa yu'min wa sha fa yakfur zalimin na nar haqa bihim saradiquha iya kanka isarwa wa ma alayka illa al bala amma kana isarwa saboda me saboda kana so kana kaunan kaga yan uwanka aljanna kana so kai ne fadakarwan ka tsira saboda ko ka fada kai ma sai ka yi aikin ai ta kanka kake yi da abin da aka zo ka koya ma wasu su ka gaya ma kai ma naka za ka je ka aikin ka ne aka je ka nemo ma kanka naka mafitan ne dan ka zo kawai ka koyar da mutane ka gaya musu ai baka gama ba malam baka gama ba baka ma fara ba ka yi na wasu ne yanzu saura naka kai kuma me za ka gaya mala'iku yau inda za a datse ka kai ne kai ma za ka damta lidinillah to wanda kuma ka gaya mishi lasta alaihim bi musaitir ba ka yi tursasa mutum ka ce dole sai yi imani ba dole kaza dole kaza amma za ka yi ta faɗa za ka yi ta faɗa uduran au nudura Allah dai ya san ana faɗa Allah ya san ana faɗi in fitina da bala'i ta zo Allah ya tausaya ya san mu dai ba mu shiga ba ko ba shi kenan ba sannan kuma za ka ji daɗi ka ga al'ummar musulmi suna riko da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka so a ce mu da son mu samu ne wallahi ba za a samu dan wuta ba to me riba da an kai wani wuta ba wani ba wani riba ba wani abin daɗi ai so samu ne yadda ake tare duniyar nan aje aljannan kowa da nashi ai ta jin daɗi kowa dai ai ba naka aka ba wani ba ko kuma in ce arzikin ai ba mai karewa ba ne to amora mana amora Allah kai mana rahama don haka dai wannan shine mun ji abin da ya shafi muhabba shi almuhabba shine so ya zamto kana son ka faɗi wannan kalman kana mai son haka ko kana son Allah kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kana son addinin musulunci kana son musulmai wanda suke tsayuwa da umurnin Allah wanda suka dace da dokokin Allah duk musulmi ka ganshi kana kaunata shi ba damuwar ka bane ya zamto dan garin ku ko ba dan garin ku ba ko kabilan ku ko ba kabilan ka ba wani musulmi ne ka sa akwai abin da ya hada ku abin da ya hada ku nan shine musulunci ko ba haka bane musulunci ya hada ku don haka ɗan uwanka ne kuma kana son shi sannan kuma kana son dokokin Allah din kana kin duk wanda ya saba ma la ilaha illallah saboda masu imani ba sa son duk wanda ya saba ma Allah ko dan uwansu ne la tajidu qauman yu'minuna billahi wa yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu mene aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum an fahimci wannan to saboda haka wannan shine abinda ake so ya zamto mutun ya so kalmar shahada dazu na faɗi shirkul muhabba Allah ma gashi anan sun kawo dalili suka ce wa minan nasu man yatakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah kaga ya nuna ba a son wani kamar yadda ake son Allah madaukakin sarki wannan soyayyan kuma abu ne da yake ana samun lada a cikinsa don in mutum ya yi yana kubuta daga azaba ya samu rahamar Allah. Manzala sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Anas bin Malik yake cewa salatun man kunna fihi wajen bihin na halawatal iman. Abubuwa uku, ɗabi'u guda uku, duk wanda ya sami waɗannan ɗabi'u guda uku to ya ɗanɗani zaƙin imani. Na farkonsu, man kana Allah man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwakuma duk wanda yaji a ransa yana son Allah da manzansa fiye da duk abin da ba su ba kaje zaka iya batawa da kowa saboda Allah da manzansa zaka iya rabuwa da komai na rayuwa saboda Allah da manzansa to in ka ji wannan a ranka wa an yuhibbal mar'a kuma kaji kana son wani mutum a ranka amma wannan soyayyan bata kasance ba la yuhibbuhu illa lillahi bai so shi dan komai ba sai domin Allah an fahimta wanda ke son Allah ana son shi ko ba haka bane ana yi masa fatan alkhairi shi yasa muke son sahabbai hakikanin so shi yasa muke musu fatan alkhairi shi yasa muke fatan ma Allah ya hada mu da su dan irin kaunar da muke musu ko ba haka bane tunda a duniya an ka cire annabawa da an ka cire Allah da manzansa ai ba wanda ya cancanci a so shi kamar sahabi malam mutumin da ke fita ya bar gida kafarsa na fashewa tana jini saboda ya dauko addini ya kawo mana sahabban nan fa kun da suka rinka mutuwa a cikin daji don su kawo mana musuluncin nan ba a daji mutum zai mutu saboda ya zo ya kawo musulunci a kwace mutum dukiya a kwace masa mata a kashe mai masoya a gabansa amma baya bari saboda haka wannan yana yana yana yana daga ciki abinda shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa matsayin abu na na na biyu ko sai na uku wa an wa an yakraha an an an yauda fil kufr mutun ya ji tsoron ya koma cikin kafirci ba da nan qadahu Allah minhu bayan Allah ya kubutar da shi da kafirci kama ya karahu an yuqdafa fil nari kamar yadda yake jin tsoron an yuqdafa fil nari a jefa shi a cikin wuta waɗannan abubuwa guda uku tushe ne da rassa waɗanda suke da asalin wato tabbatar da soyayya zuwa ga Allah madaukakin sarki sai sharadi na nawa ban yadda ba yawwa to na yadda yanzu al-inqiyadu al-munafi litarki shine al-inqiyad jawuwa wato miƙa wuya kenan ta hanyar yin da'a da ruku da umarnin Allah shine al-inqiyad din yin da'a da ruku ko za a zage ki kina nan dai akai ai ta ta zage ba wanda zai imani cikakke a duniya face sai wasu sun zage shi innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yafhaku inda za ka yi musulunci yanda ya kamata so su wasu a wurin su ka zama musu alakakai alakakai na ga ya muku wanda ta bugo waya muna son Kaduna amma malam duk kun bata gari kun bata gari eh bola muka zuba duk kun sa mata sun rurrufe duk kun rufe mata duk kun rufe mata a ce gari irin Kaduna mata a rufe ta ce gaskiya ne a yi haƙuri mun yi laifi amma za mu buɗe su inda a yi mana abu ɗaya ce me shi na ce da Allah hajiya mahaifiyar shi na ce da Allah hajiya ta ɗan zo tumɓir daga gadon kawo ko zuwa unguwar sarki in ta haka mu ma duk za mu buɗe sauran mata malam this ai this is this is stupidity ya gaba yana ce na ce oh uwarka ce uwa ke sauran su ba mutane ba ne ko yanzu aka yi kallon annabin Allah ka gaya mai wannan magana astaghfirullah ce to ka kamo hanya eh astaghfirullah astaghfirullah sai a tuba ma shirme ne shirme ne an fahimci magana yawwa addini addini addini ba haka ake yin sa ba ai wato musulunci yana da daɗi shi ba musulunci yana da wani ma'auni guda ɗaya wanda din ka sa ma ranka ko wallahi mutum zai zama nagari kawai abinda nake mawana ina so a yi mun shikenan shi kenan fa in dai kana da wannan ma'aunin to wallahi zaka zama mutumin kirki ba shiri yadda nake mu'amala da wane ina so ni ma a yi min irin haka in ka ji yes kai ka sani duk fajircin mutum bai so a mai fajirci duk zaluncin mutum bai so a mai zalunci shi yasa wanda ya zo ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi dama a yi zina abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani shi kenan kana so a yi kazanka kana so a yi kazanka kai kana san yace a'a sai ce to su ma nan ai mutane ne su ma mutane ne daga nan annabi sallallahu alaihi masa addu'a kuma Allah ya warkar mai da cutar da ke ransa an fahimci wannan ko to saboda haka wannan kun ga adalci ne na asalin wato musulunci na shida al-inqiya da shine jawuwa musulunci ya ce maza su bar gemu ko kar su ja tufafin su a ƙasa aw kullihiya ku cika gemu kuma tufafin ku bene kar ku zama al-musbil izaru mai jan tufafin sa a ƙasa wannan jarabawa ma Allah ke yi ko ba haka bane da'a ce yana so ya ga wa zai da'a wa zai sabo su kuma mata aka ce ne su rufe jikinsu ko takriman lahunna girmamawa ne gare su saboda tsadansu ya fi na maza sun fi namiji daraja sun fi shi asalin wato matsayi Allah ya tattali abin da bai tattala a tare da namiji ya musu tattali abin da bai ma namiji ba saboda haka ba za su zama arha kayan bako ba saboda haka su zanto masu mutunci masu daraja kuma abin karmamawa annabi sallallahu alaihi kuma yace a mutunta su ko ai musu alkhairi khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli ni ne mafi alkhairi mafi alkhairi a cikin ku shine mafi alkhairi ga iyalansa malami ne daurawa yace ai addu'a ka ce duk abin da nake ma iyalai na Allah sani ma ai ma ƴaƴana haka wa zai iya wannan addu'a din masallaci akai shiru eh aka yi shiru a masallaci gaba daya diko na ce wallahi da ina wurin sai nayi wallahi zan yi a ni ko bai kai yanda nake ba wallahi na gode ina fata mun fahimta abun godiya ne to amma ka ji mutum ya shirin nan da damuwa da damuwa an fahimta ko eh to da haka sai a yi ta hakuri su kuma mazatin da suna kallon mu suna jin mu sai a kyautata sai a kyautata in ka ce mace sai tunaninta ya zo ɗaya da naka ɓaran ɓara ma za a yi ba zai yiwu ba tun da ka ji an ce ɗaya ya ɗauki hudu ɗayan nan ba daidai ke da hudun nan ba kun fahimci magana ya kamata haƙurin ɗayan nan ya fi na hudun nan ko juriyan ɗayan ya fi na hudun haka ne sai kuma me kyauta ko ba haka ba kyauta tausayi girmamawa haka ne malam nura tausayi tafi tafi namiji tausayi ko gaskiya za a fi zaman lafiya lallai za a fi zaman lafiya lallai za a fi zaman lafiya lallai za a fi zaman lafiya to duka ji tausayin juna
akwai abin da ake so mata su tsara maza da shi akwai abin da ake so maza su tsara akwai abin da ake so mata su tsara su tsara maza ko maza sadar kamar da binu so ce uku da uku ne ko na eh uku ko namiji ya fi ya fi ilimi ya fi shekaru ya fi dukiya eh saura miki da ka amana ne irin kyamara ce ai sai mun tsallaka ko baka so sai dai ka san da zaka yi da mu kwaye editing ana so ya fi shekaru ta biya fita shekaru ko taule shekaru kusanci da hankali ne ko ba haka ba aka yi mace aure tana da ƙuruciya bayan shekara ta kai arba'in da biyar da shida ko irin hamsin saura kaɗan ɗin nan za ka tana o wai ka ji da ba wala ta sai ta ƙi girki ba sai ka za ta ce to ni dole ne ko ba haka ba ko ka zo ka ga an sa kwado a gida aka yi hai wancan ba ta haihu mun a gidanta mana ka biyo ka ɗauke ni wai ka ji ba ma ne an mu ta ba izini ba ka zo yanzu ka ɗauke ta wallahi wata innan mu tace ita tana tana sanda sai ya je zai shiga wanka ta je ta sarka da ruwan sanyi ba ya tuba kaya sai ta gudu shikenan kuma ya sa kumfa a fuskar shi dole ya wanka da ruwan sanyi ana sallar magariba ta gudu ɗakin kakanta ba ta dawo sai sha ɗaya ta ce oh sai yanzu na gane ba hankali tana faɗa min wannan ranar ta ɗauko ruwan wanka ne a kanta kuma ita kanta multimiloniya ce a lokacin ruwan ƙwarai ta ce min ka ga ruwa a hita ban bayar ba ko ta ce so nake in wanke laifina na ƙuruciya ta ce wani laifi ta ce wallahi da yana zaune zan sarka da ruwan sanyi karara sai na bari ya sa sabulu a kai in janye mai ɗumin in kwararan aje na sanyo in gudu ta ce haka zai muran shi ya gama kuma ya ta haƙuri ba wa Allah na ce to wallahi gaya ma ‘yan mata yanzu kar su kamanta ba don ana saki bakwai wani direct kun gani? eh tsayin ta ce ita ce shi yasa yanzu na ɗauko ruwan zafin a kaina kuma in kai mishi don Allah ya ga cewa wancan ƙuruciya ne ta ce ba sai kin wahal da kanki ba Allah ya yafi ya ai kyautatawan ya yi an fahimci magana? to wannan kaga kaga abun abun abun so ne dan haka dai jawuwa wanda yake kin shakki Allah ta'ala ya umurce mu da mu jawu mu miƙa wuya zuwa ga umurnin sa dan ya ce wa man yuslim wajahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wuthqa duk wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah ya miƙa fuskarsa zuwa ga Allah yana mai kyautatawa to yayi riko da igiya wadda bata asalin yankewa a wani wuri ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma zuwa ga Ubangijinku sannan ku miƙa wuya gare shi duk abin da ya faɗa kawai ku yi ko da daɗi ko babu daɗi. Mika'il ka ce minti ɗaya sai mun ƙarisa sharaɗi na bakwai. Sharaɗi na bakwai. Ko? Alƙabul almunafilin rad. Karɓa. Kun san shari'a musulunci wani abin sai ya zo cin ku naman kwaɗo za a yi. Ko? Tana zaune lami lafiya sai ta ga an ce to yanzu dai zai ƙara aure. ya ce a gaya miki a ɗan miki don yanki yarji alaba da sa'a ta ce tabbi can wata ma a shar ta yi sai da ta yi ɗaki ba ta labari ta ce wallahi ba ta faɗa haka ba Allah ya hukumun ka ji munafukai sun rikodin wallahi a shi cewa ta yi jakar sai ta zubo a shar ta zubo hadisin maguza ba zan ce ka tsana ba kasu ji haushi na dan zan je ka tsana kwanan nan insha Allah to sai kai ashar abinta sai kai ashar aka zo aka ce yanzu dan Allah muhaddaciya hafiza da zagi za ta fi ce Allah kiya ashar ni dai na san na ce tir aka ce wallahi aka ce wallahi ba tir kika ce ba ta ce wallahi tir na ce za a yi mun shari mahaukaciya ne ni ko ta yi akademi ko min infinix din nan kililan kawai in mutum bai goge ba Allah isa tsakani na da shi hajiya kin yi ashar kawai ki nemi Allah ya fi miki amma kin yi ashar hajiya kin yi ashar ya ustaza Allah dai ya fi kawai abin sai hakuri kishi ai ba a zargin ku dan shi haukan ne ba a so haukan ne ba a so amma abin da ake so ma ake kishin sa ko amma kar a yi wanda bai kamata ba wanda za a zo a yi nadama to karɓa za ka ji kana zaune musulunci zai ce ba kaza za a yi ba kana bacci za a ce as-salatu khairun minan nawm tashi ya kai sallah sanyi ya ce fita je ka wallahi ka tara dukiyar kana ka ga yanzu in ya kai irin 7.5 din nan in na sai fuloti kaza na juya kaza sai Allah ya ce ka sa 40 ka cira daya ba ni na baka ba to ba da zakka kaga ai muminai suna son zakka duk mumini na gaske na farin ciki ni dai wallahi ran da na fara fitar da zakka wallahi sai na ji kamar in zuba ruwa ƙasa na sha Allah ya taimake ni na cika musulunci na dama ina gama sa'ayin aikin hajji 2017 ce to har ne murna sai na tuna ban taɓa zakka ba ce subhanallahi yanzu ya za da sauran damuwa Allah ka sa ni akan dutsen wanne ne ake ƙarsa marwa ake gama sa'ayi akan marwa wallahi na kalli ka'aba na ce Allah ka taimake ni zakka Allah kuma wallahi Allah ya taimake ni sai ya ci kawo to ba abin takeici ba abin takeici wato yau kaga ka ba wani an ce arzikin ka yaci a in ka san mutunci zaka ji dadi wallahi zaka ji dadi a ce wani ya ci arzikin ka hayan farin ciki ne wannan to balle a ce ba mutum ɗaya ba ba biyu ba kai ai daraja ce amma wani sai ka ji shi wallahi takurar zakkan nan ne bai sanya zai yi ba wani fa ya bugo min waya ina signboard malam nora ba mu taga ban taga maka ba astaghfirullah oke yana raye akwai abokin mu da ya rasu Allah ya fahimi shi dan menene wani shi ya bugo mu ya ce min da Allah shek ina da dan I have just a little question to ask na ce to bature menene sai ce mu wallahi ina so in kai mafi na Cairo ne Egypt kenan a dan mai magani kuma lokacin zakka yi zan iya kai shi asibiti a kudin zakka ce a ilaha illallah yanzu ko akuyan gidanku ne ba mahaifinka ba mahaifi fa kuma ka duba zakkan da za ta kai mutum Cairo ni kawai abin da ya zo mu a kwakwalwa kenan saboda a shekaru ne sun ɗan yi yawa shekarun baya amma ni na sani wanda za ka yi shi Egypt ko India a wannan lokacin karanci a talauce ba za a yi surgery babba ba shine miliyan hudu a wancan lokacin yanzu kam na san sai ya kai takwas ko tara ko sha ɗaya ko sha biyar abin da ke tunkara kenan eh ya nunnunku to a wancan lokacin ne ma fa to idan har mutum a zakkan shi zai cire miliyan hudu zakka kenan abin da yake da shi fa kaga miliyan 20 zakanta 500 kun fahimta miliyan 40 shine zakanta miliyan 1 to kaga 40 kenan so nawa so hudu ana magana yana da miliyan 100 ne da wani abu amma kai na Allah sai ya zo ya takure a ciki ya za a cire mahaifi kuma mahaifi mugun gaske wallahi al'azim da kai ne muka je zariya je ko shekaran jiya shekaran jiya na je na ɗauki mahaifina za mu je za mu je jana'iza mahaifiyar malam kasim amin taros malam ina ɗaukan shi shigo sai ce mun very comfortable ka sai na ce mai kana so ne in bar ma ita kamri ina wannan sabon mota ta na rantse da ubangijin ka'aba da ya ce na son motar nan wallahi in ka ga na dawo da ita kaduna to dan a maida mishi ne mu mu dawo gida wallahi al'azim na ce mai kana son ta ne ya ce a'a wannan ba zamani na bane je kai zamaninka ina gama na ba zan mai da kai na yaro ba kana wuri ya faɗa ko ya ce wannan ainihin yara ne shi ba zai haka wannan kun fahimta a raina na ce Allah ka bani ladan neman kyautar mota tun da dai bai amsa ba ina fata mun fahimci magana amin so saboda haka wannan jawuwa karbuwa abu ne jaraba da shi ake gane jarabawa da shi ake gane jaraba ka duba usamatu balan maƙada zaidun zaid bin bin harisa wanda Allah ya kawo shi a cikin suratul suratul ahzab ka gani lokacin da ya auri zainab auren bai yiwu ba saboda babu mukafa'a ko babu daidaito matsayinta yayi nesa da matsayin shi kaga wannan auren zai wahala aure daidaito musamman a ce mace ce a saman da ma namiji ne a saman to da sauki saboda in namiji yau ko shugaban ƙasa ne ya je auro mace a ƙauye a bukka to yanzu an zo bala a ce ai a riga aka ɗauko ta a bukka no yanzu matsayin mijinta shine matsayinta kun fahimci magana unna libasul lakum wa antum ba za a mata hukunci a ce ai yar gidan talakawa bane a'a yar gidan shugaban ƙasa ce yanzu ta riga ta baro wancan matsayin to amma yawwa ma ita ce kallabi ya ja rawani to kaga kaga sai yanda Allah ya yi duk da akwai ragowar kila jikokin na na Khadija haka ne an fahimta to la'allan ana ana ana ana ana samun haka ana samun ko sun kare ku ne za ku iya sani akwai ko amma dai a very few nadir ko yan kaɗan so shine amma mata na zuwa islamiyya yanzu la'allan iwanin su na karuwa insha Allah to misali dai muna maganan zaid ne ko balan ma kaza zaidu min ha wataran zawajnaka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam zai auri zainab ku gani umurtan zaid yayi je ga ya ma zainab shi yana neman aurenta wai kun gane ba za ku gane ba sai an juya magana mace ta rabu da namiji kuma tana jin zafin rabuwa da shi din nan abin na mata zafi sai kuma wata ta zo ta ce da Allah ki je ki ce mishi ina ciki Ana ga wasu sun kaɗa kai ya fi so bakwai. Za a mutu ba aure kenan. Za a mutu ba a yi ba ko? Ko kama haka ya faru da zaifa. Allah sulasa ya ce je ka ambace ni a wurin zainab. Allah sarki bawan Allah. Ya ce na shiga kuma na ganta tana kwaɓa gari za ta yi gurasa. Ya ce sai na tsaya in shiru. mana ta ciki na ciki ya ce sai na ce annabin Allah ya ce ambace shi a wurinki mana ba fa ba ni ba ne an fi ƙarfi na ne annabi ya ce ambace shi a wurinki mana yana ci ita kuma sai ta nemi ta nuna sarauta ta ɗauka yadda ta yi mu'amala da zai ɗin haka abin yake sai to a gaya ma annabi zan yi istikhara ya saurare ni zai ji amsa na eh ko a'a da ke ji gabji ai Allah na jin haka yace habawa naki wasa ne falan ma qada zaidun minha wa tarani tun daga al'arshi Allah ce mala'iku ku shaida na aura da ita eh Allah ya ce an aurar da ita shikenan sai ya nuna darajarta da darajar annabi shi yasa annabi sallallahu alaihi kuma da ya rasu ya ce wadda tafi kowa tsawon hannu a cikin kitila ta fara biyo ne suka fata to wa tafi tsayi ne wace ce hannunta zai fi tsawo an tana rasuwa sai aka ga ita ta bi shi ah me ya faru ta fi kowa kyauta ka ce ashe tsawon hannun shine ungo wata tsohuwa a Zariya tana da wani wasiya da ta rinka yi hajiya Allah ya kanta maman professor Nasir Sambu ta ce ku rinka ungo domin ungo ita ta buɗe ƙofar aljanna ku rinka ungo domin ungo ita ta buɗe ƙofar aljanna to kun sa abun ban sha'awa wallahi da kalmar shahada ta mutu wallahi da kalmar shahada ta mutu Allah ya buɗe mata nata aljannan da unguwan da ibada so da duk wanda ya santa ya san tarihin ta mace ce mai ibada ta yankan shakku ga haƙuri Allah ji kanta da rahama ji kan namu iyayen to dan haka kai ya cika ne ba batir ne kakka dame ni ka tsinka biyu wannan shine wato karba karban da ke kore wato menene a raddi mayarwa Allah bai san girman kai in ya sha karɓi hukunci dan ya faɗi innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun kafirai an ce musu ko ku bi kalmar shahada sai su rinka girman kai bai kuluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun sai yanzu zamu rinka barin abubuwan bautan mu mu kyale su mu bi wani mawaki mahaukaci kaga hauka ko ka gane kafirai mahaukata ne ko wanda zai wannan magana shine tibiran mahaukaci wanda bai san alkhairi ba to wannan yana daga ciki sai kuma na takwas ɗin da malamai suka kawo shine al-kufru bima yu'badu min dunillah mutum ya kafurce ma duk wani abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba ba ka bashi duk abin da ba Allah ba ba ka bashi Allah ta'ala ya fara ce fa man yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa duk wanda ya butulce ma dagutu ya kafurce masa ya imani da Allah fa hakika ya riko da igiya mai karfi Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu duk wanda yace la ilaha illa Allah kuma ya kafurce ma duk wani abu da ke bauta ma wanda ba Allah ba to ya kubutar da dukiyansa da asalin wato jininsa baya halasta a kashe shi a musulunci wannan kun ga iyaka ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa sai mu ta tabbatar da la ilaha illa Allah a ciki to ina ganin wannan dai shine a takeice a matanin ya ba mu cewa ma'a bayanin shahadati anna Muhammad Rasulullah wa muktadaha tasdiqu fi ma akhbara bai bada ba ko to ina ganin kila mun sai mu dan bayani akan sa a takaice sai mu sai mu je na gaba wato wannan gaban kusan yana yana nan yana can kasa kasa baituka okay na kasan baituka ya bada baitin anan ya bada baiti wa qara wa qad jumi'at fi hadhihi shuruti في منين في بيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها حكني وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد قلها shine ya kawo wannan baitin to ina ga sai mu hada gobe insha Allah wai wai ya kasa ya saki Allah shi eh 5% eh to lallai so da haka insha Allah sai mu takaita a nan gobe karfe nawa muka ce okay tara zuwa sha ɗaya da kuma hudu zuwa zuwa shida ko to Allah ya nuna mana da rai da lafiya Allah kuma ya karba abin da muke gabatarwa um, a takaice asali littafin da muka so mu yi littafin da ya shafi hukuncen hukuncen haihuwa ne da na dubbansu da sauransu shafukansa ba su da yawa shafi 29 ne gaba ɗaya duk da mun yi wannan ba za mu fasa wancan ba za mu sa mai lokaci abin da nake so in ce za mu turo muku pdf din littafin ku yi kokari ku yi printing din shi wanda suke da damar da za su yi printing wanda kuma za a yi musu ne su biya to ga mika'il nan sai a tura mai pdf din sai a siyo paper sai ya sai ku biya sai a biya shi ina fata mun fahimta da haka wanda suke so sai su yi magana tun yanzu sai a tanada musu na'am ok ayi to za a gwada yin ko guda goma haka ko 20 to za a gwada yin su a wurin mika'il gashi nan in ya kirga pages din sai a tuntube shi sai a ji insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya sa muna yi asa'a kuma Allah ya amsa mana ibadun mu amin ya rab to kuma albani